أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصاد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوة الإيمان بركة مديو cikin darasi na littafin annabi alhamid fi ma yaji ala almuqaddim almurid na maulana الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسين رضي الله تعالى عنه wanda muke yin sa a kowane sati saboda wasu uzurruka wasu waɗannan satukan mu samu muka yi ba to yau insha Allah za mu gudanar da darasinmu kamar yadda muka saba a kafin mu shiga cikin darasinmu inda muka kwana za mu tashi a fafa na wato hamsin da hudu cikin laduba tsakanin wato ɗan uwa tijjanawa ko ko a sufiya alal umum wanda baji ne mai so mun koro shi satika muna yin sa kafin mu fara darasi za mu wato miƙa ta'aziyar mu ga zawiya a can mai duguri akan rishi da aka yi wato iyar alhajja mus da su su da saleh da su abdulghaffar a sai da ayya ta rasu a safiyan yau a muna tarziya da zawiya allah ya jikanta allah rahamshe ta kuma allah ya ƙara haƙuri da ga 'ya'yanta da kuma jikokinta a mutane ne wanda su ne a farko zawiya mijinta lima ladani ne na shi'i mutane ne wanda in ka zauna da su banda wato kaulaha shi ne kawai na ji ana ba da labari kamar su akwai jikanta sudi baba wanda ya rasu farko da na je zariya ina sauka a gidan shi ba shi da lafiya yana da sikila amma abin da yake muni ko ni ne lafiya ba zai iya yi ba yana kwanci ba iya komai amma abin da yake ya wuce tunani ba abin da bai yi mini ba na karramawa duk abin da ya san ina so to kafin na lokaci ma ya shirya mun komai kuma alhali shi ba shi da lafiya ba abin da bai mun makaya na in na kuɓe in na zo kawai samu an wanke su sai dai in sa ya san na zauna a kano ina son irin abincin kanawa to sai ya sa a yi mini su ɗan wake su shinkafa da wake ina son kwai duk wannan ba shi da lafiya fa amma sai na ga an kawo ta mutane ne wanda haƙurinsu ya wuce tunani Allah ya jikanta Allah ya ƙara haƙuri muna ta'aziyya ga dukkan mutanen zariya al-mautu la yadurru man qassa ida bal huwa rahatun liman qarashada a cikin hadisi na man adali waliyan wanda maulana ya kawo akan kamewa gabanin cutar da yan uwa musulmi saboda ta yi mutum ya cutar da mutum wanda bai san shi wane ne ba ko ba da yake dukkan musulmi dai yana da daraja ta ƙarshe ta wani hadisin da muka kwana a kan shi shekh ya ɗauki magana a kan shi har yanzu ya ce wallahu bi abi nu'aymi wannan lafazi na abu nu'aym al-asfahani wa akhraja bi isnadihi an aisha ta marfu'an zuwa ga sayyida aisha عليه إلى آه مرفوعا إليه زواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كان أبن ديكي رويت وادب أبنجي مدوككي أنه قال من آذى لي وليا من آذى لي وليا دون دي توتر من دا باوانا فقد استحل محاربتي تو يا هلتد يا كيدنين وأخرج بإسناده عن ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قاعدا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يا سامو سيدنا معاذ بن جبل ينا زهن أرودا النبي يبكي ينا كوكا قال ما يبكيك ميكي ساك كوكا سيدنا معاذ قال يبكيني شيء yace wani abu da naji samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani abu da naji a wajen annabi shi ke sa ni kuka yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna yasira riya'i shirkun yace naji annabi yana cewa kadan na riya ma shirka ne wa inna man ada li man ada awliya Allah faqad baraza Allah bil muharabati duk wanda ya kiyayya da waliyin Allah sai ya fito na fito da Allah a yaki قال الحافظ أبو نعيم اعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتا ظاهرة وأتوكسن أكوي سفو في بيّن النوغ وليان ألا وأعلاما بأكوي ألامومي شاهرة شهررو ينقاد لموالاتهم الأقلاء دم سهنك لذا سيديي وجنس ييسو والصالحون دمنا قرتن باي ويضبطهم بمنزلة الشهداء والنبيون wanda har annabawa da shahidai ran kiyama za su yi fatan darajar su eh kuma akhraj hakanan imam abu nu'aymi ya ƙara fitawa bi isnadihi an umar ibn khattab شاهد هذه النعوت التي أشار إليها قال رسول الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا yace inna la'una san akwai wasu mutane min ibadillahi cikin bayan Allah ma hum bi anbiya wala shuhada su ba annaba bane ba shahidai bane amma yadhutuhum al anbiya wa shuhada yawm al qiyamati shahidai da annabawa suna hatan su wato bi makanihim min Allah azza wa jalla dan gurin su a matsayin su a wajen Allah وقال رجل من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم sai mutum ya ce manzon Allah wato su wane ne su ko me ayyukan su watakila mu so su qala qaumun yatahabbuna bi ruhillahi azza wa jalla mutane ne da suke son juna cikin wato Allah in ghairi arhamin bainahum ba tare da wani dangi tsakanin su wala amwalin babu wacce su duke ta aqaunaha bainahum da suke ba da su tsakanin su wallahi inna wujuhahum lanurun annabi ce wallahi hasken su wallahi fuskar su ko fusakun su suna da haske shi mutum wanda yake musulmi daga kagan shi ma za ka iya bambance sa da wanda ba musulmi ba saboda yanayin haskensa da yanayin wannan ɗinsa za ka gane haka a cikin musulmi duk wanda ya fi yawan ibada shi ma ana iya gane shi in ka ga fuskarsa to shi ma za ka ga tana da haske yana shige wa innahu la alama nadara min nurin yace su suna kan wasu mimbarai na haske la ya khafuna idha khafa nas ba sa jin tsoro yayin da mutane suka tsorata wala yahzanuna idha hazina nas ba za su yi bakin ciki idan mutane suka yi bakin ciki wasu maqara ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون karanta wannan aya ce su bayan Allah babu tsoro gare su babu kuma bakin ci ba sa kuma bakin ci wa akhraj har yanzu Abu Nu'aymi shi Abu Nu'aymi yana da littafi Hilyatu Awliya Illa eh littafi ne da yasa akan sifofin waliyan Allah tun daga sahaba ya fara ya kawo waliyai da yawa ya kawo karamomin su da yawa a kabira haka ne suna da dan yawa eh hillatu awliya illa daga shi sai kamar su safwatu safwa shi ma littafi ne akan waliyan Allah sai kuma akwai Yusuf Nabhani yana da jami'u karamatin awliya to waɗannan duka an yi su a cikin tabaka ne na waliyan Allah Imam Suyubi littafinsa tarihul kulafa ne da shi ma ya yi tarihin halifofi amma tun daga halifa sai abubakar ya fara har sarakunan zamaninsa to a cikin wannan duk wani abu da ya faru ko wani malamai su imam shafi'i su abu hanifa ahmad bin hanbal su dawudu zahiri da sauransu kowane zamani zai faɗi su abdulkadir al-jailani shi abdulkadir al-jailani su ibn arabi duk waɗannan zai faɗi lokacin da aka haife su a cikin wannan littafin nashi shi ma mawsu'a ne a wannan fage yana da kyau eh shine yace wa akhraj an amr ibn al-jamushi yaqulu innahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace yaji annabi yana cewa qala allah azza wa jalla inna awliya'i min ibadi wa hibba'i yace bayina cikin wato ko masoyana cikin bayina min khalqi alladhina yuzkaruna bi dhikri sune waɗanda ake wato ammatansu da ammatona wa udkaru kuma a ammace ni bi dhikrihim da ammatansu a duk lokacin da aka samu malami to in dai na Allah ne ana faɗansa kawai za a tuna Allah a kuma duk lokacin da aka faɗi Allah to fa za a tuna malam wane misali in ka ɗauki wani fanni kana faɗan fanni ka za ka ci Allah sarki Allah jikan malam wane babu wanda ya san fanni nan kamar shi ko kuma aka ambaci malam wane sai ka ce Allahu akbar masanin fanni kaza ya rasu ko kuma aka ambaci wane sai ka ji Allahu akbar mutumin Allah kenan akwai wannan sai shamsu dan sha abdurrazza na taba je na fada yace daga cikin wato karama ta bayin Allah yace wai sune allazina idza ru'u dhikra Allah ko idan aka gansu za a ambaci Allah ko a tuna Allah yace idan misali wanda ba batijja ne ba ya ga hoton shi wai wannan ne in an ga hotonsa ake tuna Allah ko yace bai sani ba ya tuna Allah shi a lokacin tunda ya faɗi wannan magana yace saboda haka magana ba ta tashi allazina idza ru'u dhikra Allah eh yace eh wato yudkaruna bi dhikri wa udkaru bi dhikrihi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka sunan shi shine ya hada sunansa da sunansa ma wanda addinin musulunci mutum ba zai shiga ba in bai hada da la ilaha illallah muhammadur rasulullah tun da annaba suka zo haka suke zuwa da musulunci amma babu wani annabi da aka rabar da sunansa a'a babu kawai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ko manzon Allah ne an turo shi da wannan ya yarda ya yarda halas shi kiran tunda farko musul arkanul islam arkanul iman wannan ba sa canjawa yawwa su ne ginshikan addinin musulunci sai kuma furu'ansa shi ko wani zamani da nashi daban ne kaga ai Allah ya haɗa sunan Allah sunansa da sunan وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد شين ورفعنا لك ذكرك ألا دوك كسونا النبي صلى الله عليه وسلم تو متن يا زمن الله تو هكا لمرين يكي أنا قلن سزا أن دوكي ذكري تو وي باشي يسابا آه الله ني يساي إيه سيجعل لهم الرحمن ود عيكو يا سامس أنسوس أتشكين دورن قسام amma ba fa irin almajiranka su zo su taru guri guda wannan kuma shi daban ne amma mutum na Allah kawai wannan ake magana kamar kaga Allah ji da shi Ali Harazin ana ce masa ne tambarin jiki aji ai shi duk motsin da ya zaka ji an dauki jiki in ka ga su dai kawai ka ga mutanen Allah shine ce wa akhraja wa akhraja har yanzu اوكي واخرج عن ابن سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ابو نعيم يفتو ده wannan hadisi an tambayi an man awliya Allah da aka ce ala inna awliya Allah jasuwa ne qala alladhina idharu dhikra Allah azza wa jalla sune wadanda aka kansu za a ambaci Allah ko ko a tuna Allah wannan sune bayin Allah eh wa akhraja hadith abu nu'aym ya fito da hadisi an asma binti yazid qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم نباكوا لابان زابقكم أنا قالوا بلى سكتتوا النبي قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل zaɓaɓɓunku su ne waɗanda aka zan za a tuna Allah ko yanzu mutum giya yake sha ko ko sigari yana ganin mutum Allah sai ga sa ta ƙasa to haka lamarin yake wa akhraja an ibn umara har yanzu abu nu'aym an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi azza wa jalla bana'ina Allah yana da bayi da yake rowar su zababbun bayin su min ibadihi yughdihim fi rahmatihi yana ciyar da su ai yana rayar da su cikin rahmar Allah cikin lubushin Allah idan mutumin Allah ne dai musamman a irin zamanin faida da shi Ibrahim ba za ka same shi da tsananin rayuwa ba idan ka suka same shi da tsananin rayuwa to akwai matsala tare da shi amma dai ba wai ma bayin Allah ba saboda shi Ibrahim sai wa tursi rijalullahi rijalullahi fi dhilli rahatin bi amnin wa imani wa bil haqqi a'lanu in ka gansu za ka ce sun fi sarakuna ma yanzu ka ga akwai sarakuna a ƙasa za ka ga yadda ake taruwa a gidan shehi na almajirai shehu ibrahim ba a taruwa ko khadibuka malikul mulka wa amraha khadibuka makhdumul muluki amira muta'an aminan fil awalim kulliha wa fayurshidu ko yurshidu na wal ilahi basira ko eh hadinin su ma to ya take matakai da yawa ya wuce to wannan shine yughihim fi rahmatihi yana rayar da su cikin rahman Allah wa yuhyihim kuma zai rayar da su fi afiyatihi a cikin lafiyarsa eh amma shi lafiya na jiki wannan ba ko ni abu bane eh ashaddu nasi bala'an al-anbiya to kaga tunda hadisin nan ya tabbata kuma al-mar'u yubtala ala qadri dinihi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabi ma in ya kama shi zazzabi mutum biyu ake dora ba saboda ladan sai yawa to wannan ba shine lafiya ba akwai Sheikh Al-Juwayni wanda malamin usulul fiqh kuma malamin tauhidi Sheikh Al-Juwayni ya ce shi wai yana jin dadin zazzabi ya kama shi saboda in zazzabi ya kama shi wai jikin zai shagaltu da zafin zazzabi ruhinsa kuma sai shagaltu da Allah kenan jikinsa ba zai dami ruhinsa ba to kaga kenan rashin lafiyan jiki lafiya na zuciya shine lafiya إلا من أتى الله بقلب سليم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم to lafiya shine lafiyan zuciya duk abin da Allah ya ba mutum na lafiya da wadata in dai bai bashi na zuciya ba to bai bashi komai ba eh wa yuhyi rayar da su fi afiyati haka idan ka waffahum tawaffahum ila jannatihi idan kai kashe su to take zai kashe su ne zuwa ga aljanna ulaika allazina tamuru alaihim alfitan sune wadanda fitintinu suke wucewa kansu ka qita illaili kamar yankin dare imana wani bangare na dare fitina ne mai duhu an kamanta da tsananin wato fitinan da duhun dare din almublim shima wa hum minha fi afiyah amma su wannan cikin lafiya da barin wannan fitintinu duk abin da yake faruwa ba za ka taɓa ganin wani ba su ja ne wani abu ya tunkare su ba yawwa saboda mutane ne na Allah ba ma karan kansu ba duk inda ka samu ba tijjani in da aka ce maka wannan shehi ne tijjaniya to wallahi tallahi dalilin sa ma kasan za ta zauna lafiya saboda mutane ne wanda Allah ya ba su tausayi da son al'umma suna yi musu addu'a ba sai kun ba su kuɗi ba ko makamantansu kai baka sani ba amma cikin dare za su tashi yadda suke wa kansu addu'a haka suke wa ƙasan addu'a haka suke wa al'umma duniya ma baki daya zauna lafiya lailan har haza amaluhum min amalihim saboda dukkan wani warisi muhammadi yanda annabi yake ta ummati ummati to su ma haka Allah yake sa musu wannan tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan ra'ufur rahim wa rahmatuhu wa huwa ar-rahim kuma shine rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahma ga talikai ko ko annabi bai yi komai ba wannan halayen da yazo ya koyar kadai a ce shi ya kawo to ya isa rahma saboda yanzu ana daukan theory guda ɗaya na wani philosopher ko kuma wani haka dai malaman Greek da sauransu za a ɗauki sa guda ɗaya sai a practicing nashi sai a samu wani natija wanda za ka ga duniya ta samu solution da shi ko shi kaɗai wannan ai ya wadatar to ballanta na annabi sallallahu alaihi wasallam al akhlaq wanda halayen Allah din shine ya kawo shin fada mana su duka ya zayyana mana su a aikace muka samu muna koyi da su to kaga wannan kaɗai ai ya isa ya zama rahmatu su ma haka suke zaune a cikin واتو الأمة وتعلم هل في الخلق أحنا عليه مدى الدهر مني والبعيد كما دنا ننيسا ما كما ينديك كسا تك هكا سكي موسى الدعاء تذاك جاء أنسامو لا شيء أين سكي كو الشيخ النبي يشي متى حل بلسا تفيض بأنعمي وقد كفي الأرزاق من غيركم من دون علتي قل ففي أخوان idan da aka samu batijjani ya ce cikakken batijjani ya shiga wannan gari to garin an ishe masa dukkan wani arziki duk wani tsanani an ishe masa saboda in ya sa wannan kafar sa wannan gurin fa addu'a zai zai ba wannan gurin addu'a me me da makka makka me me da madina madina me me da kudus kudus eh ba jeji bane ai addu'an annabi ne da annabi ibrahim ko ko to saboda haka in sun zauna a guri suna ma wannan gurin addu'a bayan da zaka je ka samu wali kafetacce ya zauna a guri wannan gurin bai zama wani a wannan ba taɓa yi ba daga cikin karama da aka faɗa akan modib da shu'an ce wani inda ya taɓa raka'a biyu ma sai da aka yi masallaci a gurin haka gurin in ka je sudan gazaris duk inda ya taɓa raka'a biyu sai da aka gina masallaci ko ba wai ƴaƴan shi bane suka gina a'a kawai haka Allah ya abu an fahimta to saboda haka wahum minha fi afiyati suna cikin lafiya kullum addu'a ake yin dare da rana ba na mantawa jiya babbanmu ya kira mu akan cewa ya ji ruwa ya shiga gashuwa saboda haka mu zo a yi addu'a akan cewa Allah tsaye da wannan ruwa ko ba wani ya tashi ba ya ba da adadodi na addu'o'i yace maza maza a ji kuma kar a yi shi cikin dare saboda an san marra guda ɗaya na dare to yana daidai da ɗari biyar da rana ko ya ba da adadi ce maza a je a yi waɗannan addu'o'i wannan ibtila'i na ruwa to Allah ya fi da shi to saboda haka yadda ake samun waɗannan ina za a samu ta shi gaba ba ka san da wannan ba kai eh kai dai Allah za ka je ka nema a jan gwamnati a ba da buhun a ba da tifa hatsin ƙasa ko wannan shi ne amma hum yad'una Allah da'iman to din da suke haka ne eh قلت مولانا رضي الله عنه يشير إذا تدبرت هذه الأحاديث إن كان ورد ودنا حديثي دكا الشيء النادي الحميد أكتب بابون للتافي wanda asalan tadda dariƙar tijjaniya da sufanci kamar shi sau za ga sufanci an zayyana shi amma ba tare da wani daga cikin hujjojinsa na hadisai da ayoyin alkur'ani ba to ba za ka samu irin shi ba kowanne ƙaziyya maulana in ya kawo ta sai ka ga kaya ka hadisai hadisai ko ba iyaka in kai ahlus sunna wal jama'a ne to kaga an kawo maka sunnanka saboda haka wa ma alayka illa al-ittiba yace idan ka dabbarta hadhihi al-ahadith bi insaf idan ka lura da waɗannan hadisai cikin cikin adalci wajadta nafsaka fi wasat al-awliya yace zaka samu kanka tsakiyar waliyai tijjanawa حيثما كنت في زمرة صالحة من المسلمين إتي إلا تكفن تأتكين جماعة تقري تكين مسلمين لأن هذه من أوصاف صالح المؤمن إتي وأنا نصفه فيه ينادى تكين صفه فينا نقرت التمو من من غير حاجة إلى كرامات باب قاتل وتكرامة أو خوارق عادات كما تكيت الآداء إيه كو خوارق عادات على الإضافة كو والإخوان في الله إيش إن واشكين الله لا شك في كونه من أولياء الله إيش بابك كنت صوبين الله نه وإن تفاوتت درجاتهم في القرب من الله تعالى كودا درجو جنسو واتو سنا فيفيكو أو دنكسان في الله وهذا لا ينفي عنهم أصل الولاية أما أن بعضي كوي كودي موسى أسلم ولتكابا لأن هذا الأصل موجود في جميع المؤمنين إيش وانا أسلي أكوش أدك مؤمنين shi yasa aka ce ala inna awliya Allah la khawf allazina amanu kaga kowa da ya imani to komin ya yake to akwai imani shi ko imani yana yana karuwa yana karuwa amma ba shi da iyaka saboda ayyuka ne da za su je karshe karshen imanin ka karshen aikin ka kaga ai babu batun karshe kenan eh yace wa tafawatu nuru bitafawuti nurin iman hasken shi yana samun fifiko ne da hasken imani wal a'malu wal a'mali da ayyuka wa kullu insanin wilayatu bi qadri imani sai kowanne mutum wato walitakansa gurgudan imanin shi ne wa anta la tu'amiluhum bi hasabi wilayati yace kai dai kada ka mu'amalance su da gurgudan walitakansu kace a wannan kaskantacce wannan kaza li'annaka la tastati an ta'rifa dhalika 'ala al-yaqini ba za ka san wannan a yaƙini ba fa tu'amiluhum ala wilayati llahi lahum kai dai ka mu'amalance su yanda wato Allah ya jibunce su fa idza qumta bil adab al wajibi alayka lillahi ta'ala idan ka tsaya da wa ladabi da ya wajaba gare ka dan Allah fi mu'amalati fa laysa bi dhalika abadan jahluka bi tafasil maratibih rashin saninka ba zai cutar da rashin saninka martabobinsu bayanin martabobinsu ba zai cutar da kai ba au maqamatin inda Allah ta'ala kamar akwai wanda suke cewa wai wali din ma babu kowanne musulmi wali ne a kowanne musulmi da muka karanta wali ne amma yanzu kai da ka faɗi maganar nan ka yarda imaninka ya kai imanin sahabban annabi ko ku a cikin sahabban annabi akwai wanda ya kai sai na abubakar kaga imani kenan na fifiko to haka wanda aka yi zamani da su wanda ya raka'a dubu don Allah ba zai yi daidai da wanda ya raka'a hamsin ba wanda yake raka'a hamsin ba zai kai wanda yake shafa'i da witiri ba wanda yake samu ya shafa'i da witiri ba zai daidai da wanda baya samu yi ba wanda zai samu ya raka'a kan fajr ba zai yi daidai da wanda baya raka'a kan fajr ba wanda zai yi wato wato rawatib wanda bayan sallah gabanin sallah ba zai daidai da wanda baya yi ba haka kowanne nau'i na ibada nafilansa wanda yake yi ba zai zama nan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha lam taqarrab anta wa huwa taqarraba to la tastawiyani abadan la yastawi minkum man qama an afada min qabl al fath wa qatal amma la shu kullan wa'ada Allah al husna kowa Allah ya musu alƙawarin aljanna duk wanda ya bi Allah ma aka ji aljanna wani martabansa inda yake zaune kamar yadda muke hango taurari haka suke a cikin aljannar ma yawwa eh wa hadha al-adabu qad yafhamuhu al-murid as-sadiq yace wannan ladabi da zaka zauna da shi wato duk wani muridi na gaske yace zai fahimce shi min al-amri al-ami umarni wato da ya game min min al-shaykh at-tijani daga maulana shi tijjani bin muhafazati alal alaƙati wuddiyati akan alaƙa ta soyayya baina li atba'ihi ga mabiyansa bin nisbati li jami' muslimin daga dukkan musulmin fa tasahha anhu ya inganta da shi tijjani wa shartu wirdi yace sharadin wato wirdin dariqa yace tarkul muqata'ati bari yankewa yanke alaƙa ma a jami'il khalqi dukkanin halittun Allah to wannan sharadi ne mutum ba zai haka ba wa akadu dalika mafi karfi ce bainakum wa bainal ikhwan alaƙa dake tsakaninku bisjana yani al ikhwan fi tariqati yace wa zuru fi Allah ta'ala ku ziyarci juna cikin Allah wa wasilu fi Allah ta'ala ku sada zumuncin ku tsakaninku da dan Allah وأطعموا في الله ما استطعتم من غير تأثير ولا كد كتشير تكين ألا أبن ذاك إيابا تردو لسنني كو وهلابا وقال في موضع آخر وتواصوا بالصبر كيوا جونا وسيا دين هقولي وتواصوا بالمرحمة كما كوا جونا وسيا دجينكي كيوا جينكا جونانكو وإياكم ثم إياكم shi tijani ce ina haninku ina ƙara haninku an yuhmila ahadukum huquqa ikhwani yayi sakankan da haƙƙin ƴan uwansa ba ruwan shi da su imma huwa jalbu mawaddatin abin da ya zamanto jawo soyayya ce aw daf'u madarratin ko ko tunkuɗe cutarwa aw i'anatin ala qurbatin ko ko taimako akan wani baƙin ciki fa inna man tuliya bi tadhiyu huquqi al-ikhwan duk wanda aka jarabe shi da tozarta haƙƙin ƴan uwansa ibtuliya bi tadi'il huquqil ilahiyyati a ƙarshe za a jarabe sa da tozarta haƙƙin Allah karamin ce yanzu misali idan mutum yana zaune da mutane to wallahi duk yanda suke duk kaskancin su to idan baya kokari yana ka controlling kansa akan haƙoƙin su to inda yake ganin babu kamar shi daga yana ganin darajar sa din da karshe zai zo yana take haƙin su saboda haka sai ya horar da kansa akan kiyaye haƙin kowa tukunan zai kiyaye haƙin wanda yake ganin darajar sa misali mutum yana da shehi ba ba yana ganin babu kamar shi yana jin sa wani abu ba to idan yana raina wasu ko yana wulakanta su ko yana tozarta su to daga karshe da ran nashi idan ya saba wannan zai zai a can din ma shi yasa ake son mutum ya horar da kansa akan barin waɗannan abubuwa da sifantuwa da kishiyoyinsu saboda kar mutum ya shiga cikin waccan hakkin amma in ku bai kiyaye ba haka za ta faru Allah ya kiyaye mu wallahu fi auni al-abdi annabi ya ce Allah yana cikin taimakon bawa ai Allah zai taimaki ba ma da ma kana al'abdu fi auni akhihi muddin ba ya kasance cikin taimakon dan uwansa Allah ganar da mu wa qad sabata anhu sallallahu alaihi radiyallahu anhu ya tabbata daga shehu tijani shi ma talaqahu min al-hadratil muhammadiyyati cikin abin da ya karɓo daga halara ta annabi bil wajhi khasif a fuska mafi kebanto annabi alaihi salatu wassalam yuzihi ma yuzi ashabahu wato duk abin da yake cutar da sahabban shehu tijjani yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin shi ya kazatan kamar da ake ganin sa manaman abin da ya tabbatar da wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da miraji ya haɗu da dukkanin annabawan da yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an binne shi ta yaya zai yi a gansa to za mu ce ta yaya annabi ya haɗu da annabi musa da annabi isa da sauran annaba dukkansu sai da Allah ya tara masa suke sallah tare da shi suka tarbe su a guri mabambanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbo sallah sai na Musa ya ce ka ce Allah ya maka rage a rage wannan sallah al'umma ka ba za ta iya wasu wannan na sha ma da banu Isra'il matuƙa mutane akwai wahalar mu'amala to kaga gashi nan ko to a wajen ash'ariya duk mu'jizar annabi tana zama karama ga mabiyinsa kuma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniyar din yayi musafaha da sayyidina Isa a Kaaba ya ci abinci tare da annabi wannan annabi Ilyas ko ya fita ya ci abinci da shi to saboda haka kusancinka da Allah in yayi nisa ne zaka ci wannan abun ba zai yiwu ba amma dama ba ana maka magana ne da hankalinka ba ana magana ne da imaninka ne kuma dama khawariqul adat su sun wuce hankali ga sai da Maryam da sai da Asiya bintu Muzahim sun zo ungo zumuncin Annabi kuma sun rasu ko to saboda haka a cikin kusanci da Allah ai hijabi ne shamaki ne eh su shi tijani sun kai martaban haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya qazatan la manama amma samun makamin nan kuma yana da tsanani sosai eh abin da yake cutar da almajirin shi tijjani saboda almajirin shi tijjani mutanen Allah ne to duk wani da taɓa mutumin Allah kuma to ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tunda Allah ma yana cewa duk wanda ya cutar da mumini ya cutar da ni ko innal ladhina yukhadi'una Allah wa rasulahu ko a haka ne ko to saboda haka وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون to in ka cuci dan uwanka Allah ya ce ka cuce shi ne ko idan ka yi masa alheri in ka je lahira Allah ya ce za ka samu wato lada aure shi saboda haka inda abun umarnin Allah ne ai ya shiga ciki saboda haka shi yasa ya zama na Allah girmama su da musu komai din Allah ne ya faɗa saboda haka in kayi in kayi sabani kuma ka saba Allah saboda haka da abin da ya zama haka yana wannan ko da mamaci an ce abin da yake cutar da shi a rayuwarsa yana cutar da shi a kabarinsa innal mayyita yuzihi fi qabrihi ma kana yuzihi fi baitihi saboda haka an ce la tudu mautakum eh annabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna masa ayyukan mu kullum yana jin farin ciki in an zo salati za a nuna masa mutum wani dan wani ya yi maka salati ga gurin da yake kuma duk yana ganin ya ji daɗi eh Allah ya sa an gane wa'alam hannu haza amun fi jami'il musulmi wannan kuma ya gane ma dukkan musulmai cutar da su ya yi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam lian man hada kullama yantasibu ila al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda ya cutar da duk wanda yake dangantuwa da annabi sababi dini wato ta sababin addini aw nasabin ko dangi faqad adahu to ya cutar da annabi fa kullu muslimin yantasibu ila annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani musulmi yana dangantuwa ga annabi sababi huwa aqwal asbab da sababi wanda shine mafi karfin sabuba yace wa huwa ad-din shine addini huwa an-nasab alladhi yarfa'uhu Allah ta'ala yawm yawm tuba wal ansab shine dangin da Allah yake zai daukaka shi ranar da za a aje dukkan wani dangi wa tanqabi jami'ul asbab dukkan wani sabuwa kuma za su yanke وفي الصحيح عن مصعب بن سعد سعد بن أبي وقاص قال رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن له الفضل على من دونه Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ga yana da fifiko akan wanda ke koma bayansa. fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum yace ai ba a baku taimako da kuma arziki sai da raunananku idan akwai Allah ya ce akwai hadisi da wato ya ce wannan rubba ash'as aghbara matfulin bil abwabi amma law asaba ala Allah al abarra kaji akwai bayi na Allah wanda in dai suka roki Allah to duk abin da suka roka Allah zai ba su daga cikin su akwai wanda in ya tuna wannan abun ma shikenan Allah zai ba shi wannan wala in sa'alani لأوفينه ولئن استعاذني كل استعاذني لأوئذنه to inna lillahi ibadan idza sha'u sha'a da abin da suke so Allah zai so to kaji shi ai ana ba ku nasara ana saukar da arziki ma dalilin wasu kamar farkon darasin mu mun fada a irin albarka da malamai suke tare da shi a doron kasa dalilin su Allah yana sauko mana da alherai da sun wuce tunani e zamani ma duka gashi Ibrahim ya faɗa ce zamaniya qalqul wajhi ghairu mukaddari kaji ka duba zamani shi Usman ibn Fodiye idan ka dauki zamanin sa da wannan zamanin namu rubutu da aka yi sai kai mamaki da littattafan da suka yi ta'amuli da su to duk wannan albarkan shi Usman ne aka samu wannan abu saboda an ce al-bahrul muhit wanda shine nazmu na jam'ul jawami shi jamul jawami sharhu sharhu hamil hawami na imam suyubi ya yi su kusan baiti dubu biyar a dagan yaƙi yana yaƙi ya rubuta shi a ƙarƙashin haima to wannan abu ka gani in ba albarkar shi usmanu ba ina za a samu wannan to kowanne wali idan ya zo wannan zamani in numfashinsa da ya numfasa a duniyar nan to arziki kuma zai biyo baya ta kowanne fuska kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa shi ma al'umma duka duniya ana rayuwa kamar dabbobi ne amma shine yazo ya nazzama ومن كان او من ذا يكون كاحمد نظاما لحق او نكالا لملحد shine yazo ya tsara duniya duka in dai kaga wani tsari ana tafiya da shi a yau duniya ko kafiri na wajen annabi yazo in ko ba haka kafin musulunci ya yake ko riga baya sawa eh ko riga yana cin itatuwa ko amma yanzu har ya zo yana da gwamnati ya zo yana da sarauta da tsari da komai kullu hada akhadhuhu min al-islam eh in ma ba su karbi musuluncin ba tsarin dai sun karba ko in ma mulki ne siyasa ne in tattalin arziki ne in komai ne komai wajaduhu ila shi quraish ila shi rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi ya'tamu ju'a amanhum min khawf saboda kullu hada wujida bi sabab al-islam to kuma kowanne mujaddidi shi ma akwai abin da yake samu a dalilinsa kamar yadda wannan social media mu muna gani a dalilin maulana aka same shi yawa ake isar da addini duk duniya ta game wa ikhauna qad amma wa zahara law kullu az-zawaya wa dawa zaman al-jafako da yanzu malami zai ya rayu har ya mutu ba a san da shi a duniya ba sai dai kuturna shi sun san shi amma yanzu yau malami an samu malami babu kamar shi mun sani idan aka malami ya rasu ko kuma kaza ya faru duk duniya da an nade masa an nade mana ita kamar da su jirgi da su mota su talabijin da sauransu jirgin kasa ne jirgin menene duk waɗannan a zamanin Sheikh Ibrahim ya san same su wanda ba dan Sheikh Ibrahim ya so wallahi alazim abubuwan nan ba za same su ba saboda Allah ya shirya shi zai isar da addini ne kuma ba zai yi ba sai da jirgi to Allah ya kawo jirgin ko ko kaki ko kaso mu mu san wannan ne kuma a kaddara ma ko ba zamanin shi bane yayi a dalilin su Allah yake wannan abun saboda in dai halitta ce to akwai hanyar da Allah yake kowace halittar sa da kaji da kaso arifai sun san hanyoyin da Allah duk ya samar da duk abin da ka gani tunda dai halitta ce akwai hanyar da ake samar da ita to da wannan abu aka samar da ita shi ka amma bai ta nahnu la nubali eh shine alfaidatu ne ko يوا والفائدة والنهضة كمان نهضت بالإسلام وبالأمران رأيوما دكانتا أنسامو توككا إيه كما دوس أبو بعد أكي سامو داما غرغدا بيوا غرغدا امتحاني دا أكي تفيا تاردشي كما امتحاني دين ترقيا نشيما باوني أو بناي أزامن سيرنا علي ba taɓa yin khilafa da aka samu wannan a cikin al'ummar musulmai da hurub da da sauransu irin wannan ba amma ka duba jalala na sayyidina ali duk wannan yana nuna jalalan shi ne ba wani abu bane to saboda haka dalilin waɗannan za a samu arziki kai an ce zai yi mutum shi kadai dalilinsa Allah ya mai da wani dangi duk babu kamar su dalilin Allah yana so ya cire wani bawa ne a ciki dangin sun riga shi zuwa amma sun zama babu kamar su to dalilinsa kuma sun ci albarkance sa kamar annabi din sallallahu alaihi wasallam ka duba dangin shi ai danginsa sun yi daraja ne a dalilin shi zai fita a ciki ba wajen su suna da daraja suka aike shi bane to ma aksar hada ma aksar hada shubran ya sa shi shahab razaina fa ya asla abdullah ya walid abdullah ko to dalilin Allah zai sa ubanka zai aike ka sai ka ga Allah ya wa uban naka wata baiwa da ta wuce tunani to wai ba dan shi din bane aka aike ka a'a dan shi zai aike ka aka masa haka to albarka wannan haka Allah ya shirya ta annabawa haka Allah ya yi su ga su sayin na Adam an sa mala'iku sun masa duk mala'ikun Allah ba fasajadal mala'ikatu kulluhum kulluhum ajma'una kuma tawkidi ma guda biyu ko karkace mala'ikan sama ko mala'ikan wani ne kulluhum ajma'una aka ce ko yawa wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu dan abin da Allah ya bashi Allah ya musu wannan ya Allah ya masa wannan girmamawa to al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta wuce ta wuce duk tunanin mutum mu dai abin da muka sani dan abin da Allah ya ajiye a cikin al'ummomi da sun wuce da wannan al'umman ko kama ba su ba ko kama don wani annabi din ya tafi mutum ɗaya ma bai samu ba ko yawwa wa fi ba'd ar-riwayat fi sunani أو رواية يازو السنن عن سعد أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله إيش يازو شينا دفيفيكو أكم وندكيكو وبايش تكين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نصر الله هذه الأمة بضعفهم إيش ألا يكمك ونن الأمة فساد دارونا نصر بدعواتهم da addu'o'in da suke yi wa salatihim da sallan da suke yi ikhlasihim da ikhlasin su kaje ai idan aka samu irin waɗannan abubuwa to za a samu nasara wanda ya wuce tunani shi abdullahi shi abdullahi shi abdullahi gundu yana cewa suna tafiya yaki amma amamahum da'awatul qadiri amamahum da'awatul qadiri wai addu'ar shi usman ne a gaba an gane amamahum da'awatul qadirin a cikin wannan da ya arraba saboda haka da addu'a da sallan da suke da ikhlasin su wa fi riwayatin li abi nu'aym wato yunsaru almuslimuna bi du'a'i almustatafin ana taimakon musulmai da addu'ar wanda aka raunata su kuma dama yana daga cikin sifofin mutanen aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu da'ifin mustad'afin ko mutada'afin duk wani mai rauni da ake ganin rauninsa to wannan alaman dan aljanna ne amma ana nufin rauni na jiki ba raunin zuciya ba a'a shi bai damu da wani abu ba a cikin duniya maza ka ga ba su san komai ba dan annabi a wani guri ya ce ahlul jannati bulahun mutanen aljanna wai wawaye wawaye ne akwai wanda suke ta hadisin mai rauni ne ba mai rauni ba ana ba ana nufin wawaye irin wanda wawa bai san abin da yake ba a'a sai sha'anin duniya kamar yadda annabi Musa ya zama bai san abin duniya ba Hadir ne ya sani shi ya san Allah ne kuma sanin sa Allah ya fi karfin kace wajen wannan ya fisa da duniya akwai kamama eh da wannan ya san an kashe yaro an huda jirgi gini katanga ta rushe an tada wannan sanin su da kuma wanda ya san Allah wanne ne ilimi eh hada ilmu fil haqqi hada ilmu fil khalqi kaga babu ai to wannan alaman yan aljanna ne wani abun duniya zaka ga la ya'rifun ana yaudaran su ana cutan su ana menene din su kullu haka ake musu amma in ka zo wajen Allah kuma fa sun wuce tunanin ka duka wa riwayatu sahih zahiruha al-irsal hadith ya zo mursali sahihu ولكنها محمولة على سماع مصعب له من أبيه واتو أن دوكيتا أكن جم مصعب دقبا بنسا فقد ثبت ذلك عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن هاني حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم باع باكو نصر باع باكو أرزكي سيد رونانكم ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض saboda haka Allah yana karfafa wata al'umma da wasu mutane almumin bil mumin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan ba a ijtimaiya kade ba har a ma'anawiya ma haka ne eh yanzu misali yau idan ba ku da malami ina za ku samu ilimi ina za ku yi karatu fa hada fawjud hada al alim qawwa ma'anawiyatikum ya karfafa ku ta ma'ananku ne kenan ba wai sai ta zahiri ba akhi kaji قاله الحافظ في الفتح وعلم أن سعدا لم ير لنفسه فضلا على ضعفاء المؤمنين yace a cikin fatul bari yace kasancewa sa'adu bai ga wai fifiko ga kansa akan raunanan musulmai ba fi darajatil akhirah darajar abin da ya gani din ba wai annal lahira bane wa in kana hada huwa almutabadira ko wa in kana hada huwa almutabadiru shine da zai yi sauri ga kwakwalwa tunda an ce ra'a lahu al-fadl ala man dunahu to za da shi daraja akan duniya ne wallazi azunnuhu maulana yace abin da yake gani annahu ra'a li nafsihi nasiban li ziyadati fil ghanimati wato ya ga yana da ƙarin rabo ne a ganima nazara li ziyadati ala ghaibihi fi shaja'ati ba wanda ya kai shi harbi armakum sa'at kuma shine wanda ya fara harbi a cikin musulunci walitihadi fi nikayatil adwi da kuma wajen kokari wajen muzantawa makiya fadanna anna ar-rajula ash-shuja'a sai sa'adu ya zaci cewa mutum jarimi kar yastahiqqu at-tafdila yana cancantan fifita alaman lam yakun mislahu wa huwa ma tushir ilayhi az-ziyadatu allati akhraja Abdurrazzaq ibn wato Hammam min tariqi Mahsul wato akwai ƙari ta ɓangaren shi Abdurrazzaq. Kala Sa'adun ya Rasulallah ga ƙarin da ya zo, a ra'aita rajulan ya kunu hamiyatan tsauni, ya ce, Ka bani labari mutum ne zai zama shi ne mai kare mutane, wa ya tufa'u an ashafi ya kare sahabbansa, a ya kunu nasibuhu ka nasibu ghairi rabansa zai zama kamar rabon waninsa? To kaga ƙarin da aka samu, to fifikon da yake gani a fifiko na gani ma ne kenan. قال الحافظ وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة كارم واتو غنيمة فعلمه صلى الله عليه وسلم أن سهام المقاتلة ربون ما يقابك سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته كودا شي ميكارفين ينا سام رنجاي ندى في فيكم جار تكسا فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه شيما ينا سام رنجاي da fifikon addu'ansa ya khlafi intaha wa qala al-muhallib arada sallallahu alaihi wasallam bidalika hadda sa'd ala tawadu ya so kudi sadda shine akan tawadu wa nafi az-zahwi da kuma kore takama ala ghairihi wa tarki ko wa tarka eh wa tarki wa tarki ihtiqar al-muslim fi kulli halatin da kuma bari rena musulmi a kowane hali to kaga wannan yana nuna cewa falala irin ta duk wani musulmi da ya danganta zuwa ga addinin musulunci babu batun a gawa ne ya fi wane e ina da za mu tsaya nan ko lokaci ya gabata akwai minti hudu bari mu je ta'liqin maulana da yi gunta maulana ya ce wal hadithu yadullu dilalatan zahira hadisi yana nunarwa mabayyaniya ala fadli du'afa min ahli al-islam وتجكم مسلمين ويرد على هؤلاء الذين ينكرون فضل الضعفاء كما ينا ردي وعند سكي إنكاري درجة ترونا ناوزعون كذبا أن الله ساوى بين الناس في البركة كذب كما يزمع ردي كما سريشي وألا يديدي تسكان متانع البركة والفضل ويدعون آيات المساواة وأحاديثها في غير مواضيها سنة أجي آيوي na daidaita tsakanin musulmai da hadisi amma ba auren su ba fa alayka bi ikramihim yasu ina umartaka ka girmama 'yan uwanka musulmi wa ihtiramihim fa innahum awliya'ullah su waliyan Allah ne ace wani ne wani menene shi waye kai shi ba musulmi shi dan uwanka ne menene ne ka samu wannan to wannan da yake gaya maka haka an ce duk mutum da yake sai a rusa addinin musulunci to ya koya mutane raina manya da malamai dama in ya koya musu wannan to zai rusa addinin musulunci ne eh ko shi kansa ya san da shi da ubansa ai ba daidai suke ba ko kuma ya san ubansa shi ma baya daidai da ubansa kuma ya san misali a harkar arziki ba za a haɗa dangote da wani mutum mai sana'a ƙarami ba ko to ta yaya za a haɗa malami wanda ya kai ƙarshe mujtahidi da wani mai karatun qawaidi ko wani malami arba'una hadisin arba'una hadisin ba ba shine karatun ba man ahdatha fi amri man amila amalan ma atakum rasul fa khudhu ma nahakum anhu fantahu kullu bid'atin dalal kullu dalal fi nar wannan ne ilimi a gurin nan zai zo yana gaya maka cewa malamai da suka kai ƙarshe saboda kawai sun yi shiru to saboda haka ba zai yi su zama ɗaya ba la ya wuni ko a wajen Allah mutane ba daidai suke ba eh mutum ya girmama ɗan uwansa musulmi wanda kuma ya zama malami dama wajibi ne a cikin al'ummar musulmai a girmama shi wanda aka gaishe da ta khususiyya shi ma a yi masa itiraf eh Allah ya ganar da mu za mu tsaya ne insha Allah sai Allah ya kai mu sati sai mu ci gaba akan wannan ta'liqi na Maulana radiyallahu anhu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته